أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعدها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتين ويريكم آياته لعلكم تعقلون a ayin da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yadda Allah ya umarci banu Isra'ila da su yanka taniya dangane da wanda aka kashe shi a cikinsu da suka zo suka nemi fatawa gurin annabi Musa salam bayan sun yi ta tambaye-tambaye har annabi Musa ya nuna musu wato yadda za su tsaya daga ƙarshe ma'ana ya faɗa musu sufan saniyan da launin saniyan da kalan saniyan to daga nan kuma sai suka yanka saniyan wanda Allah ya ce ba zaba huha wa makadu ya faɗu sun yanka saniyan amma ba su yi kusa da su yanka saniyan ba sabila da tsaban tambaye tambayen da suka yi tai to Allah ya ce wa iskataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddara atu fa kun nadribuhu bi ba'di hafi sai muka ce banu isra'ila idan sun yanka wannan saniyan su dauki wani shashi na bikin saniyan su bigi mamacin da shi ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta Allah ya ce haka Allah ke rayar da macacce kamar yadda suna ɗaga wani shashi na bikin saniyan kamar yadda wasu maganganu na magabata ya gabata sun ce cinyar saniyar ne aka bigi mamacin da shi ana dukan sa sai ya tashi wasu kuma suka ce kashin kafadan saniyar ne aka bigi mamacin da shi wasu suka ce wujiyar saniyar ne wasu suka ce harshen saniya din ne amma dai shashi ne na jikin saniya aka bigi mataccen da shi ana dukansa take sai ya tashi yana tashi sai ya ce dan dan uwa ne ya kashe ni yana faɗan haka kuma sai ya kwanta ya koma ya mutu shine Allah ke kissanta mana fa kulladribuhu bi ba'daha sai muka ce ku bigi shi mataccen da shakin jikin naman saniya din kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah ke rayar da matattu kamar yadda kuka ga Allah ya daga wannan matacce take ya tashi ya yi magana to haka Allah ke rayar da matacce in ya ga dama kaman wannan Allah na faɗa ne na faɗa ne makafirai na Quraishu wanda wasu daga cikin su ba su yi imanin cewa in mutum ya mutu za a rayar da shi ba da kuma ma wasu kafiran daban-daban to Allah yana faɗa musu cikin wannan kisan yanda yanda Allah ya yi umarni wa banu Isra'ila suka biyi mamtaccen nan ya tashi to haka Allah ke rayar da matattu kamar misali a gaba ma Allah ya faɗa mana yanda ya faru na annabi Uzair alaihi salam wanda aka ce wanda Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله يقول أو كالذي مر على كرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلنك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير misali na annabi uzairu kenan da shi ma ya ga yanda ya ce anne yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya ga mutaccen abu ko kuma ya ga diddigaggun kashi wanda sun riga sun rabu da nama sun riga sun rube sun farauce sun yi fari sai ya za a yi Allah ya raya wannan sai take sai Allah ya jefa masa bacci ko kuma take Allah ya kashe shi sai da yake kara dari aka tayar da shi bayan ya shekara dari ma ya tashi jakinsa ta mutu kashinta ya diddige ya lalace take da aka tashe shi aka hada shi to take kuma sai aka tayar da jakin a gabansa to haka Allah ke rayar da matattu ko kuma kamar yadda ya faɗa mana cikin suratul baqara din dangane da kissan annabi Ibrahim alaihi salam sai rabbi arini kaifa tuhyil mauti ka nuna min yadda kake rayar da matattu sai ce awalam tu'min qala bali walakin liyatma'inna qalbi to nan ma Allah ya nuna masa ayan yadda ke rayar da matattu to haka Allah ya faɗa musu sai kazalika yuhyillahu al-mauti ai yanda kuka gani dinnan haka Allah ke tayar da macece bayan macecen ya kare kazalika yuhyillahu al-mauti wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqiluna ta iya yiwa ku halkanta Allah yana muku haka ne domin ku yi hankali ku yi imani da Allah ku yi imani da annabawan Allah na'am
ثم كفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد كسوة وإن من الهجارة لم لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم كفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة والشد قسوه وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله amma Allah yujafilin amma ta'malu Allah ya ce sun makasat qulubukum min ba'di dalika banu isra'ila sai zuciyanku ya kekashe bayan haka wanda aka ce wannan magana da Allah yake yana yin magana ne da jikokin banu isra'il din amma kuma sai yana yin magana kamar da su wa'inda suka aikata wannan mummunan aiki din na kashe abil kenan Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha lokacin da kuka kashe rai Allah yana yi ne da banu Isra'ila Yahudu na zamanin sa to annabi yana yin maganan ne da su amma kuma sai aka saka maganan da su ne amma kuma ba su suka aikata aikin ba jiko kakannin su ne suka aikata aikin sai kuma aka dauko shi tunufin abin sai ana maimaitawa akan jikokin domin in sun sani a tunatar da su in ba su sani ba to ga wahayi ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma sai sun Allah ce amma sun makasar kulubukum daga nan sai zukatanku sai zukatanku ya keka shi fa hiya kal hijarati zukatanku ya zamanto kaman duwatsu Allah ce a washe na washan da kasuwa ya ma fi na washan da kasuwa ya ma fi dutse tsauri ya ma fi tsandauri tsauri da tauri sabila da haka ce lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi musu umarni da su yanka saniyar bayan sun yanka an biyi macancan da shi ya tashi da ya tashi sai wanda kabilan wanda shine ya aikata wannan kisa din sai suka yi allambaran suka ce ba shi ya aikata wannan aikin ba ga shi karar sun gani sun gani gashi Allah ya tayar da macece macece ya yi magana amma hakan bai saka sun yi imani ba sai suka ce a ai ba su bane suka ci gaba da jayayya suka ci gaba da togiya Allah shine yake kissanta hakan sun makasar qulubukum min ba'di zalika sai zukatan ku ya kekashe bayan umarnin da Allah ya muku kuma kuka aikata umurnin kuma kuka ga sakon abin da kuke nema karara ce min ba'di zalika bayan wannan lokaci fa hiya kal hijaratu zuwa zuciyar naku ya kaman dutse yake wajen tsauri Allah ya ce na washaddu kasuwa kai ya ma fi dutse tsauri sai malamai suka ce Allah da yace fa hiya kal hijarati na washaddu kasuwa kaman dutse au ashaddu ko kuma ma ya fi dutse sai suka ce to ai wannan kaman shakka ne to ai maganan da Allah zai yi ba zai zamo da shakka a ciki ba kabila da au tufidu shakk tana fa'idantar da shakka a wani wajen a wani wajen kuma tufidu al'af tana fa'idantar da afafi a wani wajen kuma takan zo cikin adawat ne na nasba wanda take yin nasba da ammud mara to sai aka ce au anan wajen kaman yanda Allah yayi magana au ashadda ko kuma ya fi dutse to kaman ya zamo da kanka kenan to shine malamai suka ce au anan wajen ba ma'anan au take dauka au na kokonto ko na shakka ba shi yake dauka ba a'a au anan wajen afafi ne adafin kuma ba na au ba adafi ne na wawul afi ma'ana au ashaddu qaswa wa ashaddu qaswa yake nufi sabila da idan an ce na afafi ne to azafi ai idan au ya zo shi yakan zo a kashi biyu ne idan azafi ya zo da au yakan zo imma ikhtiyari imma ibahi idan dai afafi ne da au ka ce to lallai abin da ke fa'idantarwa yana fa'idantar da afafi ne amma yufidul aqfa bil wawi yana fa'idantar da adafi ne da wawu ma'ana fahiya kal hijarati aw ashad wa ashad qaswa sai Allah ya ce aw ashad qaswa kaman yanda dama Allah ya saba irin haka cikin Qur'ani kaman da mu ga akwai ayar da Allah ke ce wala tudi minhum asiman aw kafura to kaga nan ma aw ne amma abinda aw din take nufi anan ma wawu ne wala tudi minhum asiman wa kafura sai Allah ya ce wala tudi minhum asiman aw kafura ko kuma suka ce Allah ya akwai ayar da Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai aka ce kun ga aw ma anan wajen adafi ne amma adafin ba na aw din bane wanda ke yufidu shak a a wannan adafi ne wanda wato ma'anan sa bal yake nufi wa arsalnahu ila mi'ati alfin bal yazidun sai Allah ya ce aw yazidun sai aka ce to duka haka yana faruwa kamar yadda wannan ayat ke cikin suratul safat a wani wajen kuma Allah yana cewa wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin to kun ga auma anan wajen misalin irin wancan audin ne sai suka ce to aw a can wajen tana fa'idantar da afafi ne aka ce kaman yanda wani daga cikin sahabban manzon Allah ke cewa uhibbu muhammadan hubban shadidan wa abbasan wa hamzata wal wasaya فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كنت ضيا yace ina son Muhammad so mai tsanani sayyidina Rasulullahi kenan yace sannan ina son sayyidina Abbas sannan ina son sayyidina Hamza sannan kuma ina son alwasaya wa'inda annabi yayi wasici da su yana nufin ma'ana sayyidina Ali da sayyidina Al-Hasan da sayyidina Hussein da jikokin su abin da ke nufi kenan sai ce fa in ya kuhubbuhum rufidan in soyayyar sai zamo shiriya ne to kaga wannan kaman da akwai kokonto kenan cikin magana har aka ce bayan yayi bai san aka tambaye shi to wannan kokonto kake yi ko kuma ya yace a a ba kokonto nake yi ba ai ko wato ba kokonto a lafazin ne zai ya nuna kaman kokonto amma tabbatarwa nake yi shine aka ce har ya kafa hujja da wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin sai ce ai nan ma ba shakka bane tabbatar suwa ne na'am sai ka ce to kaman bangare na malaman nahwu sai ka ce to ayan tana da tana da wajha biyu ta bangaren liqrabi tana da wajha biyu wajha na farko wajhan da muka ce malaman tafsiri sun yi magana dangane da wannan au yana fa'idantar da abas ne wajha na farko kenan sai zamanto shi da Allah ya ce fahiyya kal hijarati aw ashadd qaswa sai ya zamanto wato kaman Allah yana nufin fahiyya mithlu al hijarati aw ashadd qaswa min al hijara sai zaman to ya samu rufa'a sabila da shi har sabila da sabila da haraful asli dama idan hada shi yazo fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai zaman to qaswa ya samu ya samu rufa'a ne sabila da wato ma'atufin da yayi masa yayi masa ya ba shi hukunci dama idan harafi na hada shi yazo ya shiga tsakanin wato sunaye guda biyu to sunayen da ke sunan da ke gaban harafin hasafin yana bin sunan da ke baya ne tun da dukkan suna cikin alkawali a hukuncin da iraki ke wasu kuma suka ce a ya samu rufa'a ne sabila da takrir na kalman nan na hiya akwai takrir na hiya amma hiya wannan hiyan an shafe ta ma'ana kenan kamar fahiya kal hijarati aw hiya ashaddu qaswa to sai zaman to wato qaswa khabar ne na hiya wannan hiya kenan wanda yake baya wanda wannan hiya din an shafe wanda dai haka haka malaman rabi suka kawo wujuhan su guda biyu dangane da fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai fa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar sai Allah ya buga misali yace to ai lallai zuciyarsu ya fi dutse tsandauri ya fi dutse tauri sabila da fa inna min rijata ma tafajjaru minhu al-anhar a duwatsu akwai dutsen da ruwa yakan kece yana zuba jikin dutsen ayya sai su ishara wa idh tasqa mutali kaunihi fa kullu dirilla zakal ajal fa fajarat min hunta ashara ayya wannan sun gani karara dutse ne na annabi Musa alaihi salam wanda idan ya buga dutsen sai dutsen ya kece da ruwa ruwa yana zuba yana zuba a jikin dutsen ذاك فهي كالنجارة أو أشد قسوة فإن من النجارة ما يتفجر منه الأنهار ko aiko zuciyarsun ya fi zuciyar tauni sabila da addu'a so akwai dutsen da ke kece ruwa yake zubar ruwa kamar dutsen da aka musu baiwa da ke aka yi baiwa ma annabi su da shi kana dama adatan akwai duwatsun da suna fitar da ruwa wanda ina ganin ko a nan bauchi akwai dutsen da ke dutsen yankari dutsen karkashin sa ruwa ke bulbula sai Allah subhanahu wata'ala yace wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma sai Allah ya sake cewa fa inna min al-hijarati fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu Allah sai sake mai wata yace kuma a cikin duwatsun akwai wanda dutsen yakan kece ne fa yakhruju minhu al-ma sai ruwa yana bulbula daga cikin dutsen dutsen din kece ne wani dutsen ba ke cewa zai ba haka kawai dutsen yana zaune girgin sai a ga ruwa yana tsiga yana bulbula cikin dutsen wannan kuma duka cikin kudura ne na Allah da kuma nuna ikon Allah kuma sun ce wannan dutse shi ma tsoron Allah ne ya sa ke fitar da wannan ruwa din tunda duka jama'a datu da su wanda ba jama'a datun ba gaba daya kowa da kowa akwai nau'in bautar da ke yi ma Allah da mun gane da bamu gane ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha komai yana tasbihi ma Allah shi ma dutsen da ake ganin yana cecewa da ruwan yana zuba kuka ne da bege da sauki zuwa ga Allah zai sa yake zuban wannan ruwa din kaga dai dutse jamidi ne baya da motsi kuma jikinsa babu ruwa amma zaka ga cikin kudiran Allah shi ma ruwa yana kulkura a jikinsa sannan kuma wa inna min halama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al wani zai tsagi ruwa yana bulbula a jikin sa wa inna min halama yahdimu min kashfikin sa Allah ya ce a cikin duwatsun akwai wanda yake rugurgujewa saboda tsoron Allah kamar idan ba mu manta ba wannan dutsen dutsen tsorusi ai shi ma rugurgujewa yake wanda Allah ke faɗa mana ka ja'ala dakkan sai dutsen ya murmushe ya farfashe gaba daya me yasa dutsen ya farfashe tsaban tsoron Allah ne kawai da ganin girman Allah dan wasu malaman sun ce Allah bai ma yi tajalli akan dutsen ba Allah bai ma yi tajalli ba mala'iku ne suka fara celebration suna sauka akan dutsen suna tasbihi ma Allah sabila da girman maganar da Musa ya ce yana son ya ga Allah sabila da tsoron Allah dutsen kawai ya rugurguje gaba ɗaya wanda Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan fa karra Musa sayqa da Allah ya tajalli kan dutsen sai dutsen ya rubuje sai Musa ko ya fadi yana tsume sabila da girman Allah to dutsen tsoro shi ma girman Allah ne yasa ya fashi a cikin manya-manyan sufaye magabata akwai wata sufiya ana kiranta da sayyida rabi'atul adawiyya wanda tana daga cikin mata wanda tun kafin a san sufanci da kalmar suna tasawuf dan an fara ambatan at-tasawuf ne an ce daga kan daga kan Sufyanu Sauri ne aka fara kiran mutum da sufi amma kafin Sufyanu Sauri ana yin tasawuf din amma at-tasawuf bi ma'anahu tasawuf ne cikin ma'ana ba cikin suna ba kamar misali kaga kamar misali ilimin nahwu da farko ba za a ce babu shi zamanin manzon Allah ba a akwai shi amma yana nan ne cikin fitra to haka shi ma tasawuf din yana nan zamanin manzon Allah yana nan zamanin tabi'i yana nan zamanin tabi'u tabi'i yana nan cikin fitra to ita sai da rabi'atul alawiyya ita ma babbar sufiya ce wanda a kasar Misra aka yi wuta tana soyayya da Allah sosai wali ya ce sosai don aka ce wali barawo ne ya shiga gidanta zai yi tata amma da ta masa tarbiyya sai da ya zamo babba cikin waliyan Allah barawo ne ya shiga gidanta zai yi tata ya shiga zai yi tata da ya shiga bai samu abin da zai tata ba ya fita washi gari ya dawo bai samu ba ya fita ranar na uku da ya dawo sai ya tattara kayanta zai tafi da shi sai tattara kayan ta zai tafi da shi kawai sai gaba ɗaya kofan da zai fita sai kofan ya zama bango sai rasa yadda zai sai ya rufe ita kuma tana can a mihrabin da take addu'a a rihaban da take tana tana bautan Allah sabila da ita duk a ranar sai ta yi nafila raka'a dubu daya ba wai wai zallan abubuwan da take ba a'a a rana raka'a dubu nan da take idan ta yi ne sai ta ce ta yi hadiya da shi zuwa ga ruhin manzon Allah raja'at al-adawiyya sai zai fita daga gidan da sai ga gaba ɗaya kofofi sun zama ban ko ba ya zama bango kawai sai ta kira ta ce yaya menene ya kawo ka daki na kuma yace ni barawo ne nazo sata ne ce sata kuma me ya kai ka ga sata yace ba ya da abin da zai ciyar da iyalansa sai ta ce to ka zo zan baka abin da kake nema aka ce kasa ta buga cikin karamanta zinari ya fita a ƙasa ta bashi ta ce je siyar ta ce gobe ma ka dawo idan ka dawo akwai abin da zan saka ka idan na saka ka kai shi zan baka abin da kake nema aka ce yana dawowa ta tashi yayi nafila yana yana wasu wurdai yana wasu azkaru sai da zama babba cikin waliyan Allah farawo ne da to ita ne aka ce tsaban tsoron Allah ta da ta shige ta ga mai kiran sallah ladani yana kiran sallah akan dutse ta ga dutsen yana tsaye can a zuciyarta ta raya ta ce kai wannan kiran sallah ake yi akan dutsen dutsen bai rugurguje dalila da girman sunan Allah da ake kira kai ba zuciyarta sai wani sai shakka yana wato yana kai komo a zuciyarta ta ce kai sunan Allah ko kiran sallan ake sai da ta bari ladani ya gama kiran sallah sai ka talaka dusa da ta ce Allahu akbar tana faɗan Allahu akbar sabila da girman zuciyarta a gun Allah da ta kawanta sai zuciyar ya gurguje ya fashi sabila da tsoron Allah ta'ala sabila da girman tsoron Allah da zuciyarta ke yi zuciyar ya gurguje ita ce tana tana shauƙin Allah tana begen Allah take ce uhibbuka hubbayn hubbal hawa wa hubban li annaka ahlal lizat tace Allah ina son ka so biyu ina son ka Allah so biyu tace hubbal hawa ina son ka soyayya na kora lamba sabila da in aka ce hawa hawa wani nau'i ne na soyayya wanda idan kana irin wannan soyayyan ba zai yi ka yi ma mutane biyu ba a rayuwarka sai dai kai ma mutum ɗaya tak idan ka ce kana yi ma wannan soyayya ta hawa wannan ma kana masa soyayya ta hawa to kayi ƙarya soyayyan hawa kwaya ɗaya sai dai kai ma mutum ɗaya ta ce to Allah ina son ka soyayya ta hawa soyayya ta ƙwarama ne tace kuma wa hubban li annaka ahlan li zaka ina son ka tajina da ka tantance asunka sufiya ce bi ma'ana sufiya ce da ma'anan sufanci sosai ta yi sufanci tun ba a kira tasawufu da kalmar tasawufu ba tunda sun ce akan sufiyanu sauri ne aka fara kira wani mutum da ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u na sufaye aka kira shi da sufi aka ce akan sufiyanu sauri ne aka fara amma kafin sa akwai su Abu Yazid al-Bastami duka a zamanin su ba a fara ambatan wani da suna sufi sufi ba to wannan ma duka nau'i ne na tsoron Allah wato ko kuma nau'i ne na tsoron Allah ya sa dutsen ya rugurguje shi nan dutsen da sai da rabi suna da wuya din kawo kai to dama shi Allah subhanahu wata'ala mu ne idan muka ga kandararren abu sai mu ce wannan kandararren abu ne babu motsi amma da mu da kandararrun abubuwa gaba daya gaba daya Allah subhanahu wata'ala yana jin ibadan mu yana jin motsin mu ne ba mu jin ba mu jin motsin kandararrun abubuwa muke ganin kaman abin jahilai ne ba su motsawa amma komai yana tasbihi ma Allah kuma komai yana girmama Allah idan muka lura ai ba dutse ba ga ku tutturan dalilo nan wanda yayi magana yayi shauki yayi shishi kututturan dalilo kamar yadda hadisi muslim ya tabbatar annabi yana taba wannan kututturan yana kuduba wa mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an nasa minbari sai zaman to baya taba wannan kututturan kututturan dalilo wata ran manzon Allah na kuduba akan minbarin sai kawai aka ji nishi nishi nishi da sauti mai karfi wanda aka ce wannan sauti na nishi yana kama da sauti wato yana kama da numfashin taguwa ne na kuda annabi sai aka ga ya sako a kan mimbarin ya zo ya taba wannan kututtura ashe wannan nishi da kukan wannan kututturan dalilan ne yake kun ga kututturan dalilo ma ashe yana rayuwa kaga amma a idon ka jahili ne kututturan dalilo yana jin daɗi lokacin da ma'aiki ke taba shi to ashe a idon ka ne jahili a gurin Allah subhanahu wata'ala na tasbih a gurin Allah subhanahu wata'ala halitta ne mai motsi sai dai mu ne ba mu ganin motsi annabi ya taba shi ku tattaran yayi magana yace ya rasulullah kana taba ni kafin ai maka minbari ina jin daɗi ina kuma shauki da jin daɗin taba ni da kake tace amma ya rasulullah yau an maka limbari ya Rasulullah ba ka taba ni wannan kuka da nake ina yin kukan ne saboda daidanka ya Rasulullah wanda har sayyidina Umar ya karanta wannan ya karanta wannan hadisi yana zubar da hawayensa yana ce idan dai har kututturan zabino zai yi kuka da bege na shauƙin manzon Allah sai ce fa nahnu aula bil hadisi ila rasulillah sai mu muka fi cancanta da yi kuka saboda shauki da begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bayan ya taba dukan ya rarrashe ya taba kuturan kai ya rarrashe annabi ya ce to ka zabi din cikin ji kana son abun ne ka ka fito cikin yayan itacen aljanna ko kuma kana son su sake sabon dasa ka ka fito duniya da sabon ƴaƴa mu'mine su ci ƴaƴanka kai kai sabon rayuwa a duniya yace ya zaɓi ya rayuwa a lahira abin ne yake fito cikin bishiyoyin aljanna kun ga bishiya ma an maida shi dan aljanna kun taba jin bishiya dan aljanna idan ba abun annabi ba ai ba taba jin bishiya dan aljanna ba to bishiya ma ya zama dan aljanna an ba shi aljanna annabi Muhammad Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah to Allah yace fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah a cikin duwatsu akwai wanda yakan rushe ya rugurguje sabila da tsantsan tsoron Allah Allah yace wa wallahu yaghfilun amma ta'malu Allah subhanahu wa ta'ala baya rafkanuwa bai zamo yana rafkane dangane da abinda wato muke aikatawa ba ko kuma dangane da abin da kuke aikatawa Allah baya rankani duk abin da banu Isra'ila suke yi na kafirce ma annabi Muhammad da kuma kafirce ma littafin da annabi Muhammad ya zo da shi to to Allah bai rafkana ba ya sani kuma zai saka ma kowa da kowa da abin da ya aikata dangane da kyakkyawa ko kuma mummuna na'am ayan gaban cewa
أفتدمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون أفتدمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون Allah ya ce wannan magana yana yi ne da muminai cewa fatadma'una ayyuminu lakum yanzu kuna faɗayin su yi imani da ku ko kuma su yi imani tare da ku waqad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah kuma hakika wasu jama'a daga cikin su sun zamo suna jin maganan Allah thumma yuharrifuna sai su juya maganan Allah su shigar da karerayin su min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci maganan wa hum ya'lamuna kuma su din sun san magana din aka ce wannan aya ta sauka ne daga akan shashin wato sahabban manzon Allah Allah al-ansar na Madina suna da ƙawanceceniya da ƙullan zamantakewa tsakaninsu da yahudawa kuma suna faɗayi su shigo musulunci su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya saukar ma annabi da wannan aya a fasatma'una ayyuminu lakum kuna son su yi imani da ku su yi imani da abin da kuka yi imani da shi وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله wanda hakika wasu jama'a daga cikin su suna jin maganan Allah summa yuharribuna sai su canja maganan min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci maganan wa hum ya'lamuna kuma su sun san wannan maganan daga gurin Allah yake to abinda aka ce shi ne a annabi Musa alaihi salam banu isra'ila sun roƙe shi bayan sun ce annabi musa wa qalu wa iz kuntum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akazatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun bayan sun ce wai suna son su ga Allah ido da ido Allah ya saukar musu da tsawa ya halakar da su sai suka koma suka sake roƙon annabi musa suka ce to su suna son su ji maganan Allah sabila da haka suna roƙon annabi Musa ya roƙa musu Allah suna son su ji magana na Allah ta'ala lokacin da annabi Musa zai tafi mikati ya je ganawa da zuwa da ubangijinsa ya tafi da wasu ba'adi daga cikin su suna gani girgije ya sauka da girgijen ya sauka annabi Musa ya je ya durkusa cikin girgije din sannan annabi Musa ya kira su su ma suka shigo cikin girgijen suna jin maganan Allah sun ji maganan Allah da kunnuwan duk da malamai sun yi sabani dangane da jin magana na ubangiji shi maganan Allah ba a jinsa da kunni maganan Allah da zuciya ake jinsa sabila da maganan Allah ba harafi bane ba sauti bane ba harafi bane ballanta naka jiji ka ji ana faɗansa kalma ko kuma harafi harafi ba kuma sauti bane a'a magana ce wanda zuciya ce take ji kunnan zuciya ce take jin wannan abu dan haka kunnan zuciya takan ji abu ba tare da harafi ba kunnan zuciya takan ji abu ba tare da sauti ba sabila da yanda zuciya take shi yasa ake so ko da yaushe mutum zuciyarsa ya tatu zuciyarsa ya kyautata idan dai mutum zuciyarsa ya kyautata to dai gani da idan zuciyarsa dai ji da kullun zuciyarsa sannan zai yi magana da harshen zuciya sabila da zuciya masdari ce wanda yadda gaɓoɓi suke da gaɓoɓi wato yadda jiki ke da gaba jiki ke da ido jiki ke da kunne jiki ke motsi jiki ke ibada to haka zuciya ma ke ibada haka zuciya ke motsawa dan wannan ibadar zuciyar da kuma tsayuwa da tasfiyatul nafsi din shine abinda malaman sufaye suke dubawa shine abinda dariku suke yin amfani suke wato suke suke suke tarbiyyar mutane akai abinda dariku suke tarbiyyar mutane akai kenan dangane da zuciya idan gabobinka sun bauta ma Allah ta'ala to yaya za a yi ka bauta ma Allah hubban wa shauqan bayan aljawarih sun bauta ma Allah gabobinka sun yi sujuda sun yi ruku'i sun gaskata Allah to yaya za a yi zuciyanka ma ta bauta ma Allah ta hanyar alhubbu wa shauqu ta wannan hanyar ne in ta bauta ma Allah sai ta samu wasu abubuwa wanda ba ya shiga hankali ya girme hankali sai ta samu wani abubuwan da duk girman idanka duk girman kwayan idanka duk tsawon hangenka sai su ga abin da kai ba za ka hango wannan abin ba wannan abin kuma da idan zuciya suke hangowa annabi ya ce ita ku sarasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron ganin mumini ku ji tsoron ganin mumini sai da mumini yana gani ne da hasken Allah sabila da za a bude zuciyar ne sabila da zuciyar dama an wanke ta an wanke ta an wanke ta an wanke mata dukkan dauda nafsu ma an gyara ta an gyara ta wanda Allah ya ce kadablaha man zakkaha wa kad kaba man dassaha ko kuma kadablaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla to an gyara zuciyar an gyara zuciyar to zuciyar ta zama madubi to zuciyar dama tana da ido to wannan goge ta da ake yi goge ta da ake sai idan zuciyar ya bude sai kana kallon ajaibu na malakutun ubangiji da wannan idan zuciya sannan idan zuciyar ya gogu ya gogu a cikin zuciyar akwai wani kunne bayan kunnen da yake kai sai wannan kunnen shi ma yana ji bayan bayan ka riga ka horar da zuciyar sannan yana da hali shi yasa waliyai suka tafi akan cewa ana ganin Allah da idan zuciya tun daga duniya ba sai mutum ya mutu ba yakan iya ganin Allah da idan zuciya wanda shine suke ce masa al-mushahada wanda akan wannan ma shehu tijani ya ce ra'aytu rabbi bi aini qalbi fa qultu la shakka anta anta shehu yace na ga Allah yace amma da idan zuciya na sai na ce Allah kai ne kai ne to dama abinda maqamul ihsani ke kira akai shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah kaga da ba a ganin Allah da idan zuciyar da annabi ba zai ce ka bauta masa kamar kana ganin sa ba ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah da idonka idan baka ganin Allah shi yana ganin ka to wannan maganan da Allah yayi suka ji su banu Isra'ila din ba magana ne da suka ji da kunne ba ko kuma magana ne ba wai sun ji shi harafi ko sauti ba magana ne da ya dace da ubangiji Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya furga cikin zuciyar tunda shi ma Jibrilu an ce ba wai yakan je maganan Allah bane harfun bi harfin ko kuma ya ji shi a matsayin sautu ya dauko ya kawo ma ya kawo ma annabi ba a'a yakan tsaya ne a wajen baitul izza wanda ke sama'ul duniya daga nan idan zai kawo ma annabi wahayi sai ya ga haske sai a bude wasu kofofi a jikinsa na zuciya shikenan sai a saka masa wannan abu idan yazo sai ya isar ma annabi Muhammadu idan da ya isar ma annabi Muhammadu ma malamai sun ce ba wai yakan fada ma annabi Muhammadu harafi da harafi bane a akan saka ma annabi Muhammadu maganan ne a zuciyarsa shi kuma annabi sai ya faɗi maganan da harafi na larabci kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu hurga maka wani magana mai nauyi to maganan a zuciyan annabi ne ake saka masa magana ba wai da harafi ko sauti irin na ubangiji ba Allah bai da harafi bai da sauti Allah yana magana amma ba tare da harafi ba ba tare da sauti ba kamar yadda Allah saman mene ba tare da waje ba sannan kuma ba tare da jiha ba to haka Allah ke magana ba tare wannan shine tauhidi na ahlus sunnati wal jamaa al asha'ira duk da cewa wasu suna tafiyan cewa Allah subhanahu wataala saman mene duk da zan sauka akan bayanin da muke yi sabila da wani mas'alan da na tabo shi kadan wanda mutanen mu da dama suna kokarin su fahimci wannan mas'ala din abinda ake faɗa na cewa Allah yana tare da bayinsa a ko'ina wasu suna ce a'a in aka ce Allah yana tare da bayinsa a ko'ina kamar an ce ma Allah na da waje wannan ba haka ba ne idan an ce Allah na tare da bayinsa a ko'ina Allah ne shi yace yana tare da bayinsa a ko'ina shi yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yana tare da ku a dukan da ku amma cewa da aka yi yana tare da bawa ba ana nufin cewa an yi ma Allah da an dangana ma Allah makani bane a'a ba dangana ma Allah makani ba sabila da su ma masu wanda muka koyi suka koya mana yanzu littafin kurtubi ya yi bayani akan tanzihi me yace yace jalla an tamthil wa tashbih wa amma kanin yastasarru fihi Allah ya buwaya bai misaltuwa bai kamantuwa sai yace wa amma kanin yastasarru fihi kuma Allah ya buwaya bai da wani wajen da zai dawwama da ya riki wannan wajen a matsayin wajen zama to lokacin da aka ce Allahu mawjudun bila makan wannan magana ne na gaskiya wanda duk ahlus sunna sun tabbatar da cewa Allahu mawjudun bila makan Allah saman mene bai da waje kana Allahu wala makan Allah ya kasance ba ba waje kana Allahu wala shay'a ma Allah ya kasance ba komai to tunda Allah ya kasance ba komai Allah kuma shi ya faɗa mana manzo Allah shi ya faɗa mana kana Allahu wala shay'a Allah ya kasance babu komai to kuma har a yanzu annabi ya ce mana Allah yana nan ba tare da waje ba kuma ba tare da komai ba to lokacin da kake cewa Allah yana nan ba komai to har a yanzu yanda annabi faɗan kana Allah wala shay'a Allah yana nan ba komai ba kowa cikin kauni Allah shi ne kadai kai ne kake kaddaro makaru amma Allah kana wala shay'a ya zama babu komai ba kowa tare da Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce Allah bai da makani wannan duk ahlus sunna sun tafi akan Allah bai da makani amma da aka ce Allah yana tare da bayinsa wannan tauhidi ce ta mutasawwifa al-ash'ariyya kuma an san cewa mutasawwifa sune ash'ariyya duk wani sufi ash'ari duk wani sufi to shewa Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu haka tauhidin sa yake Allah yana tare da bayinsa a koyar a duk yadda bawa yake Allah yana tare da shi a wannan waje a duk yadda bawa yake Allah na tare da shi a wannan waje amma ba kuma na tare da shi yana nan wato wannan wajen a matsayin sa na makani bane kai ne kai kace gurin kai kace ganin wajen amma wajen ita ma babu ce a gaban Allah babu ce dama tun kafin a halicci waje tun Allah shi ya halicci waje tun kafin wajen kuma samanne ne da ya halicci wajen wajen shi zai bushe ya bar Allah samanne akan da Allah yake Shi Abdul Qadir Jilani cikin fiyudatu an kawo a cikin fiyuda an kawo tauhidin Shi Abdul Qadir Jilani fiyuda kuma babu wanda bai san fiyuda ba cikin littattafan tariqar Qadiriyya littafi ne mai tarihi wanda take kunshe da abubuwa masu yawa wanda take cikin ɗabi'ar Kadiriyya to cikin Tiyuda wajen da aka yi bayani dangane da aqidan al-Ghawthul A'zam kamar yadda yake rubuta cikin littafin aqida na Ghawthul A'zam shine Shehu Abdul Qadir Shehu Abdul Qadir yace Allah yana nan saman ba tare da jiha ba sannan kuma ba tare da da aina a ce yana wani waje ba sannan ya ce Allah yana tare da bawa a ko'ina sannan yana kusa da bawa a duniyar da yake ba Allah ne ya ce wa idan za ka ibadi anni fa inni qaribun ba in bayan sun tambaye ni ina kusa da su to wannan akida ne duk wanda zaka je yana sukan wai a ce Allah na tare da bawansa a duniyar da yake to yana bukatan ya samu shehi murshidi da zai samu tazkiyar tazkiyatul nafsi a gurinsa domin na san bai san ma'anar sufanci da zaukin sufanci ba gaskiya idan ma ya san sufanci to a littafi ya karanta ta amma bai san zaukin sufanci ba kuma duk wani sufin duniya kan irin wannan tafiya duk sufayen duniya sun tafi akan cewa kana Allahu wala makan sun tafi Allahu mawjudun bila makan dukka sun tafi akan wannan amma kuma sun tafi akan cewa yanda bayi suke a duyan da bawa yake Allah yana tare da bawa wannan magana magana ne na cewa Abdul Qadir shi yace yana tare da bayinsa wa huwa hadirun fi kulli shay'in yana nan shi tare da bawa cikin komai yana nan cikin komai sabiya da haka Allahu mawjudun bila makan duk ahlus sunna sun tafi akan wannan tafiya amma shi kuma Allahu hadirun ma ibadihi haythu kanu wannan kuma duk malamai na sunna su ma sun tafi akan haka abun ba jayayya bane ko kuma wato wani masar ne wanda zaka zaka samu wata zaka zaka farraka wani wani firka har ka mai da ita kaman wani matafiyan da zai wato zai zamanto zai zamanto wato ka raba kan al'umma akan haka wannan abu ne daɗaɗɗe sai dai ma a ce maka malam ci gaba da karatu ka sake nutsawa cikin karatu za ka ga cewa wannan magana na Allahu hadirun ma ibadi ya haifu kanu yana tare da bayansa a duk yanda suke wannan magana dukkan ahli sunna su ma wanda suka faɗa din kurdubi din suna wannan tafiya din ai kasancewan Allahu mawjudun bila makan ba shi zai hana kuma ya zamo yana tare da bawansa ba tunda shi yace wa huwa aqrabu ilayhi minkum wa huwa aqrabu ilayhi min hablul warid Imam al-Baihaqi din da Imam Ibn Hajar din duk suna kan wannan tafiya kai duk wani ash'ari yana da wannan zauki din sai dai idan kai ash'ari ne ba tare da zauki na tasawuf ba to ba za ka riski haka ba sabila da haka sai a kula Allah subhanahu ta'ala yana nan saman mai bila makal ba tare da waje ba sannan Allah subhanahu ta'ala yana magana amma bila harfin wala sautin ba harfi ba sauti magana ne wanda ya dace shi Allah yana gani ba da gululin ido ba wannan shine akida na ash'ariyya Allah yana yana yana ji ba da kunne ba Allah yayi istiwa'i istiwa'in da ya dace da shi sai mu bi faɗin maliku al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'atun istiwa'i sananne ne ya yayi istiwa'in majhuli ne babu wanda ya sani idan da da ce Allah yayi istiwa'i ne da akwai wanda ya san yanda yake yin istiwa'i din to da annabi shi zai bada labari sai Allah yayi kaza ne ya zauna ne tunda annabi ya gana da Allah a alamul ulwi to Allah yayi istiwa'in da ya dace kuma na tare da bayinsa a dukan da bawa yake Allah na tare da bawan a wannan wajen wai ba a cikin teku bane aka gana da annabi Yunus a cikin teku aka gana da annabi Yunus a cikin ruwa annabi Yunus yana ce la ilaha illa anta wa nada fi zulmati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba a dandawalin kasa ne aka gana da annabi Musa ba ba annabi Musa bane ke ce inni zahibun ila rabbi ba to dan a nuna darajar annabi kuma annabi sai aka ce duk ba a wannan za a yi munajati da shi ba ba a kasa za a yi da shi ba ba a ruwa za a yi da shi ba shi duk ya ke taranan sai an je wajen da yake ko ina daukaka nan ne alamul ulwi a sama anan aka gana da manzon Allah an gana da manzon Allah a sama ba dan Allah yana sama ba a'a domin a nuna wa mutane daukakan wannan bawan shi yasa ba za a gana da shi a kasa ba sai aka tafi da shi can saman saman alamul ulwi domin girman wannan bawan da daukakan wannan bawan wannan duk haka malaman mu suka daura mu akai maulan mu shehu tahir radiyallahu anhu akan abin da mana tarbiya kenan su ma shehunan su akan abin da suka musu tarbiya kenan wanda ke ganin dai rubuce wannan tauhidin namu ba mu iya ba shi kenan mu muna kan wannan tauhidi min yadda da shi sabira da haka kai ma sai ka kama tauhidin ka wanda kake ganin wanda kake ganin wato shine maka daidai sai kai ba tare da ka kafirta mu ba ko ka ci zarafin mu tunda mu ma masu yin su ma da hujja suke yin nan sabila da haka Allah ya samu gani to ina cikin kawo mana kissan banu isra'ila ne dangane da afasat mauna ayyuni lakum wa kad kana fariqun minkum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ce su banu isra'ila sun ji maganan Allah lokacin da annabi Musa ya dauke su suka nemi su ji maganan Allah da suka ji maganan Allah sun ji yanda Allah ya bada umarni ya ba su umarni sannan sun ji yanda Allah ya hana su wasu abubuwa sannan sun ji yanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura su akan wasu abubuwa wanda da suna aikatawa na ibada to aka ce da annabi Musa ya dawo tare da su wajen sauran yan uwansu banu Isra'il da annabi Musa ya ce faɗa musu magana sai suka kama Musa annabi Musa idan annabi Musa ya ce kaza sai su ce ba haka bane sai suka kama juya maganganun Allah sun cika kunnan su sai za ka ce a fatad mauna ayyubi lakum wa kad kana fariqun minkum minhum yasma'una kalam Allah wasu jama'a daga cikin wasu jama'a iyayensu da suka gabata sun zamo yasma'una kalam Allah suna jin maganan Allah amma kuma yuharrifunahu bayan sun rabo da wajen da suka yi munajati suka ji maganan Allah din sai su juya maganan Allah su shigar da soyayyen zuciyarsu wa hum ya'lamuna tare da cewa sun san summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun bayan sun fahimci maganar sarai sai su juya maganan Allah din aka ce ai wannan annabi yana bada labari ne yana faɗa wa mu'minai ne cewa ai kar su daga hankalin su dangane da banu Isra'ila iyayensu da suka gabata sun ji maganan Allah karara suka dawo suka juya maganan cikin at-taurat to dan haka kaga yanzu jikokin su kuwa basu ma ji maganan Allah ba maganan Allah Annabi Muhammadu ne ke fada musu to kaga su da basu ji maganan karara ba su da su fi karyata maganan akan wanda suka ji karara suka karyata to ina ganin da mu tsaya a nan sabila da lokaci za mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala abin da ya rage kuma sai mu yi addu'a Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana dama mu abota kuskure ne Allah ya ƙara ma shehun mu lafiya
Salamu alaikum malam fatan ka sha ba lafiya a zu wani bawan Allah makwacin wannan masallaci ya zo masallacin nan ya zo yana neman addu'a a gurin yan uwa dan yayi azanne a kafarsa kafar ta kule baya samu ya fice je nemo abun da zai cire da shi da iyalansa shine yake neman addu'a wurin yan uwa da addu'a da kuma abun da zai cire shi da iyalansa
Allah ya ba shi lafiya Allah ya yaye masa Allah ya ba shi lafiya idan bakin da yake da niyya sai a yi kokari a kama masa dan abun da zai da zai samu ya sarrafa a gidansa da dai Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya kada shi na'am sai
assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam jiya an yi magana akan mutanen mutanen da aka aka mai da su berai malam ka ba mai da wannan mutanen berai daman ba halittan berai ne a duniya
na'am eh yanda malamai suka ce wa'innan birran da aka mai da su ba wai su ne irin birin da muke gani yanzu ba su wannan birran ba wai karku ce wai tsatsan wa'innan birin ne har yanzu ake ganin su ba a malamai sun ce Allah ya halakar da su dama sun tuni da akwai halittan biri da Allah ya halitta wanda ma shi ne bature a haukansa wai yake ce wai kowane mutum wai ainihin ta biri ne shi kenan da ya shigo gari sai ya tuje gashin jikinsa sai ya miƙe kafafuwansa ya daga hannayensa yana ci gaba yana ci gaba har ya zamo mutum wannan magana na rashin hankali to wannan ya saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magana ne wannan ma wanda a halkance ma idan ka duba zaka ga ba ba yayye bane Allah ya halicci burrai dama sannan kuma Allah ya halicci jinsi na mutane amma su banu Isra'ila da aka shafe su aka mai da su burrai to an halakar da su daga baya kamar yadda wasu malamai suka ce ba wai tsatson wannan birran ne har yanzu ake ganin buri buri buri gwagwa wai su banu isra'ila ba ne wallahu ta'ala alam na'am assalamu alaikum malam eh tambaya na gaba malam ina matsayin azumin macen macen da take azumi sai take dan tsananiya ina matsayin azumin ta
macen da take azumi ta dan tsananiya in ta hadiye niya ai dan tsana a harshe ake jin dan tsana ko a makogoro ne ai ba a makogwara ba ne ko a harshe ne ake jin ɗanɗano to in ta ɗanɗana miya ne domin ta ji tasirin miya sannan ta tofar azumin ta yana nan duk wani abin da bai shige makogwaro ba to baya karya azumi an gane ko Allah ta'ala a'lam
assalamu alaikum malam ina neman addu'a ya bani miji na gari da kuma addu'an Allah ya bayyana mana yayin mu
Allah ya ba Allah ya ba su miji na gari duk mai bukata duk wasu ƴan matan mu budurwaye Allah ya ba su maza na gari albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda auren su ya bace Allah ya gyara musu wanda ba su zaman lafiya Allah ya zaunar da su lafiya wanda ƴan uwansu suka bata Allah ya bayyana su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan mai bukata babba ko karama Allah ya biya masa bukata duk wani mai damuwa babba ko karami Allah ya biya masa damuwarsa muna da ƴan uwa da dama wanda alhamdulillah akwai wanda suke kawo mana ziyara wajen wannan karatun namu daga cikin gari musamman ga yayanmu nan malam Sama'ila Nera tare da wato dan uwansa wanda suka ziyarci wannan wajen alhamdulillah kuma muna jin dadin wannan zumunci cikin Allah cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gafarta wa magabatanku albarkacin manzon Allah Allah ya saka ma kowa da kowa da alkhairi albarkacin annabi Muhammad maulan mu shehu tahiru bauchi Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana barkacin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyayen mu magabatan mu Allah ya gafarta musu wana malam Ibrahim Zafi Allah ya gafarta masa Allah ya sada shi da Annabi Muhammadu wannan alheri da suka daura mu akai Allah ya Allah ya saka cikin mizanin ayyukansu sannan Allah ya gafarta wa dukkanin duk wani wanda mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa da ƴan uwansu duka Allah ya gafarta musu zawiyoyin mu na cikin gari zawiyan gidan bare bari zawiyan malam goji da zawiyan mu na makwalla da dukkanin zawiyoyin mu kowanne zawiya Allah ya saka musu da alheri albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam bukhari Allah ya saka masa da alheri Allah ya ɗaukaka ladansa Allah ya ƙara masa baiwa na arziki wanda zai ci gaba da hidimta wa manzon Allah Allah ya lamunce ma kowa albarkacin manzon Allah ƙasar mu Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya shugabannin ƙasan Allah ya taimake su akan adalci da gaskiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama akwai wanda suka dafa mana cikin gudanar da wannan karatu musamman a anguwan shekar da akwai alhaji yusuf mai fulawa sannan a garin da akwai alhaji salisu mai sai da kayan magani na kemis kenan sannan a gidan kanwa wunti kenan da akwai akwai alhaji sile a gidan kanwa wanda su ma dukka da tsayuwansu ne ake saka karatunmu gidan rediyo da kuma uwa uba shi malam bukhari da ɗan uwansa Malam Idris da kuma sauran dai wanda suka sa hannu cikin wannan al'amari daiwa kuma har a yanzu ba mun gaji da saka hannun bane muna neman a saka hannu din wannan aiki ne na alkhairi aiki ne na alkhairi abun mamaki sai ka ga wai yanda zaka ga ya dace a kawo gudumawa a taimaka kaga ana cinkoso ba nan bane sai wajen da za a je a yi abinda aka ga dama na ashararanci nan ne zaka ga an dauki taimako an kai amma mutanen kirki ba za a dauko taimako a kawo musu ba duk da mu ba mu ce mu mutanen kirki bane a'a amma muna fatan mu zama daga cikin mutanen kirki amma waɗanda suke abubuwan su dan neman duniya to mutanen duniya da su suka damu masu ake ba da taimako su ne suka san duniya masu zaƙin baki wanda wallahi sai ka je wajen wani tafsirin wallahi in banda ihu babu abin da ke gurin tafsirin ayan qur'ani da ya kamata a karanta tsoron Allah ya shiga zuciya a samu nutsuwa sai kaga ana ta ana ta izgili a gurin ana ta bambadanci a gurin ana ta ana ta ana ta roko a gurin kawai an maida gurin kawai wani wani wani wajen wani wajen business center kawai to amma duk da haka mutane wannan abin shi ke burge su a faɗa Allah a faɗi manzan Allah wasu ba abin da ke burge su ba ke idan ka ce za ka faɗa Allah da manzan Allah zalla baka haɗa da irin wannan bambadancin irin na can ba wai kai baka iya ba sabila da haka kai ba za a ba za a babu wani ba wani gudumawa ko kuma na abin da ya shafi mu ma muna da marayuwa muna da marayuwa mu ma kuma mu ma a cikin a cikin jama'an da suke zuwa nan da yawa akwai gajiyayyu amma ba za ka ga mutane suna tasarrufi na komai ba kuma muna bakin cikin ba a kawo mana bane amma kuma yanda mutane ya dace su kai akwai yanda mutane ya kamata suna lura ta wannan wajen tafiya da haka ya kamata mutane a daɗa dagewa a daɗa haɗin kai a daɗa samun haɗin kai a daɗa samun haɗin kai dangane da abin da ya shafi abin Allah ba sai an saka ka ba shi yasa mu ba za mu roki kowa ba a nan masallacin ba mu roƙon kowa wanda ya ga dama ya kawo in ya kawo alhamdu komai in ka ga dama ka kawo wanda za a sa a janareto kamar yadda wata kwanakin baya ta kawo in ka ga dama ka kawo qur'anai wanda za a yi karatu da su ba wai muna roƙon wani bane kowa ya rike abinsa amma wanda ke da niyya domin neman kusanci da Allah ya ya ya kawo tasrifin da za a sarrafa cikin wannan karatu wannan karatu da ake sakawa a rediyo ba gwamnati bane ta dauka mana wannan nauyi kowa ya san ba mu cikin gwamnati ba gwamnati bace ta dauka yan uwa ne muridai ta ko ta ina suka yi kokari su hada wannan su hada wannan su hada wannan domin Allah da manzon Allah suka hada aka kawo ana sakawa sabiya da haka babu laifi wanda ke da dama ya dafa da wani al'amari cikin ya dafa da wani alkhairi cikin al'amarin ko kuma yana da wanda zai kawo shi ya dafa da alkhairi cikin al'amarin babu laifi sabila da haka mutane sai mu sai mu sai mu mai da hankalinmu sai mu mai da hankalinmu Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi wanda suka tsaya mana Allah ya tsaya musu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين